الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله yau muna hudu ga watan Ramadan na shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda hakan ya daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tafsirin littafin Allah. Alhamdulillah zai mun fara kisar annabi Adam alaihi salam wanda shine tushe na 'yan Adam gaba ɗaya. kamar yadda wani mawaki ke cewa annasu min jihatil amsali aksa'u abuhumu adamun wal ummu hawwa'u fa in yakum lahumu min bainihim fakharun yufakhiruna bihi fasdin wal ma'u wato mutane dai a bangaren misali duk ɗaya suke babansu na asali dai shine annabi adam babu su ta asali ita ce hawa idan har za ka yi alfahari cewa kai ɗan asali ne to ya kamata ka riƙa alfahari da taɓo da ruwa don su su ne asalin adamu ɗin gaba ɗaya ma'ana alfahari kawai da ƙasaita ta hanyar tsoron Allah Allah ya azurfa mu da haka za mu tashi daga inda muka tsaya jiya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا نعم وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله أكبر الله بنا وكين سرقية كتوا وقلنا sai muka faɗa wannan na nan ita ce malamai suka ce mata nunul mu'azzimi nafsahu nunun ce nacewar take gwada mai girmama kansa shi Allah ta'ala yana faɗinta a matsayin isa da ƙasaita amma al'allama tattawa yake cewa duk wanda ke yawan furta na na na dinnan to lallai kasam Allah zaharahu Allah zai karya bayansa saboda wani abu ne wanda yake banci Allah muka ce shi kadai ne ba amma yace muka ce saboda girmansa da buwayen wani mai faɗa yana cewa arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahanu wa abi wa jaddi abubuwa guda hudu idan mutum bai wasa ba za ka halakar da shi shine mutum ya rika cewa ana ai ni nayi kaza ni nayi kaza a'a Allah dai ya taimake ni nayi kaza sannan nahanu mu ne muke kaza mutum ya rika gwada shi wata tsiyaki wa'adi ai babana ne kaza da figa alfahari wajajji ko kuma kakana ne kaza to duk waɗannan abubuwan ba a buƙatar su ana buƙatar mutum ya tsaya ya zama bawa na Allah mai tawabu da kaskantar da kai to shi kuma sai Allah ta'ala ya ɗaga shi wa qulna sai muka ce ya adamu ya kai adamu alaihi salam uskun anta wa zawtukal janna ka zauna aljanna da kai da matarka matar nan ita ce hawa'u kuma an halitce ta ne daga haƙarƙarin annabi adam na hagu na can sama lokacin ya kwanta yana bacci a aljanna kuma ya kwanta yana bacci Allah ta'ala ya sa aka zara haƙarƙarinsa na na sama na ɓangaren hagu aka halitce ta da shi ba tare da ya sani ba kuma daidai gurin sai Allah ta'ala ya maye gurbin abin da tsokar nama da haka annabi adam ko da ya farka bai ji zafi ba bai ji raɗaɗi ba kuma sai ya ga ga Hawwa a kusa da shi jinsin jinsi irin nashi amma ta fi shi laushin jiki ta fi shi wasu abubuwa kamar yadda aka san mace da namiji ba ɗaya bane annabi adam yana farkawa sai ya kai hannu zai taba ta yadda al'alamatu sawi ya faɗa cewa sai mala'ikun da suke kusa da shi suka ce ya adam ya kai adam karka shafe ta har sai ka ba da sadakinta ya ce me sadakinta suka ce shi ne ka yi salati ƙwara uku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne sadakin wannan mata a wata ruwaya kuma aka ce ka yi salati guda ashirin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa to anan wasu za su iya cewa ai ka'idar sadaki shine abin da za a ɗauka a ba matar ko abin da amfanin abin zai koma kan matar ko shi ko salati da annabi adam ya yi da aka sai ya yi idan ya yi shi amfanin kanwa zai koma kan shi ita ma matar sai in ta yi ne sannan abu ya za a yi wannan salati ya zama sadaki sai ya ce malamai amsar da suka bada a nan gurin shine ai dama an halitta ta ne saboda shi an ce ya yi salatin ne kawai don a bayyanan mai da kallar annabi alaihi salatu wassalam ba dai ba dan abin ya zama sadaki a hakika ba shine amsar za a bada kan wannan shubha saboda haka Allah ta'ala bayan an gama wannan an halatta mai da Hawwa'u ta zama tashi to sai Allah ya ba su wannan umarnin na wannan ayar da muke faɗa ka zauna aljanna da kai da matarka kuma tunda aka ce uskul ma'ana ku zauna zama na sosai dan da inda aka ce wannan a larabci sunan shi maskan gurin zama to ba irin yadda zamu zauna a masallacin nan mu tsaye ba a gidan da kake zaune din nan a ce misali gida ga shi naka ne to shine wannan maskan kenan to shine Allah yake cewa ka zauna aljanna da kai da matarka wa kula min haragada kuma ku ci daga aljanna din nan ragadan ci wanda yake mai yalwa duk abin da kuke so ga yanan ba zai kare ba ba kamar irin zaman duniya ba wato duk inda mutum ya kai ga tanaji ko sai yana yi yana duba su ko buhu nawa aka ci saura buhu nawa wata ana iya wayan gari yadda hausa ake cewa zara ba ta kyala dami ba in dai ana iba ana amfani da abu wata ran sai ka neme shi karar to shi ko wannan ku ci abin ga yanan a yalwace haihu shi ito ma duk inda kuka so ku ɗibi duk abin da kuke so ku yi amfani da shi to amma sai Allah ya sanya masa sharadi guda daya yace wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya wannan bishiyar an ce bishiya ce ta alkama haka wasu malaman suka ce wasu malaman kuma suka ce a'a bishiya ce ta inabi shine alkarmu inabi to ko wasu malaman kuma sun faɗi wasu abubuwan daban wanda ba wannan ba wasu sun ce irin bauri bauri ne an faɗi maganganu daban ma'ana dai wata bishiya ce tunda shi Allah bai faɗa ba wanda Allah ya ce kada ku kusanci wannan bishiya saboda ita wannan bishiya irin yanayin nau'in abincin duniya ne in aka ci sai an zubar da ita an gane abin da nake nufi ko sauran abincin aljanna kuma ana ci ne sai ya bi jiki idan zai fita sai dai ya fita ta hanyar zufa ta hanyar zufa yake ita to ita kuma wannan sai Allah ya halitta ta da irin sigar abincin duniya Allah ya ce to kada su wannan saboda ita aljanna ba a yin ba a yin ba a yin tsuguno irin na bayan gari ko kuma irin na bawani ba a yi sai Allah ya hana su wannan Allah ya ce kada ku kusanci wannan bishiya fa takuna min az-zalimin karshe sai ku zamto daga cikin masu sabawa harka take ka ce su daga cikin azzalimai annabi adam baya daga cikin azzalimai saboda ai sun tun sun tun sai ku zo daga cikin masu sabawa kuma sabawa ma ba har irin tawa da taka ba yasa a daidai nan gurin mai mai hashiya ta sawi sai ya kawo wasu baitoci na Sidi Abdul Qadir Jilani wanda ya kawo sun fi baitoci guda bakwai zuwa takwas wanda yake gwada duk inda ya ga wani annabi an ce yayi kaza kuma wato he zan so ba wannan abin yayi ba an gane ko to ba saba wa Allah ne irin wanda sauran mutane suke yi ba a'a wani abu ne a zahiri an ce yayi abu amma a batini kuma an umarce shi da wani abu an gane ko har yan uwan Annabi Yusuf alaihi salam a zahiri ga yadda aka ce amma a batini kuma ga abin da kuma aka nuna shi to wasu malaman kuma ba- wannan shine fatawa su da Abdul Qadir Jilani wasu malaman kuma suka ce a'a yana daga cikin babin wata magana ta sufaye da suke cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mutanen kirki ba Allah ya ce innal abrara lafi na'im ba to waɗannan din su abubuwan da za su yi suna ganin kyawawa ne to a wajen bayan Allah makusanta irin annama su waɗannan abubuwan munana ne abin wannan magana ce dogo sharhin wannan zai yi tsawo ba za mu shige shi yanzu ba ma'ana dai annabi adam ba saba wa Allah yayi kai tsaye irin sabo na zunubi da za a rubuta ba wannan shine adun kula kawai yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu a cikin surar Daha da ya kawo inda aka ambaci istar annabi Adam da aka ce fa asa Adam rabbahu fagawa to shi shi Ibrahim a mazabin sa yake kana karanta wannan karka tsaya kace summatta bahu rabbuhu fataba alaihi wa hada ka hade su fa asa Adam rabbahu annabi Adam abinda Allah ya ce yi ba shi yayi ba fagawa ba hanyar da ya bi aka ba hanyar da aka nuna mai ya bi ba to sun mashta ba wa rabbuhu sai ubangiji shi ya zabe shi har zuwa ƙarshe sai mutum ya haɗe shi za a gwada cewa saban Allah ba irin wanda kowa ke yi ba Allah ta'ala ya samu dace da haka za ka an sai fata kuna min zalimi a tafsirai sai ga ana rubuta ai fata sira min al'asina sai ku zanto daga cikin waɗanda abinda aka ce ku yi ba shi kuka yi ba ina ba ta an gane wannan na'am fa zallahu mashaitan فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa fa azallahu shaytanu anha shi kuma shaytan sai ya zamar da su daga wannan ni'ima da suke ciki a gidan aljanna ya kokari ya- ya zamar da kafar su suka fito daga cikin aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikinsa na ni'ima da jin daɗi a aljanna wanda babu iyaka to ta wace hanya a cikin suratul a'raf Allah ya faɗa abin da hanyar da shaitan ya bi har ya ci nasarar da shi a ganin shi yake tunanin nasarar shine yake cewa a shin bana nuna maku ba ko al'adullu kuma ko ala shidratul khuldi bana shiryar da ku ba ko kuma ala adullu kuma ne ko bana bana shiryar da ku akan wata bishiya wadda idan kuka ci wannan bishiyar dawama za ku yi ba shi abin da ya zo masa da shi kenan yaudara ya ce wannan bishiyar da Allah ta'ala ya hana ku ci cin wannan bishiya to da kun ci wannan aljanna za ku dawama a cikin ta to anan gurin kaga magana guda biyu Allah ta'ala ya umarce su cewa kun ce ya hana su kada su ci gashi ɗan kuma ya ce idan an ci wannan bishiya za a dawwama to ya san ba za su bi wannan umarnin nashi ba da haka sai ya rantse da Allah ya ce wallahi tallahi abinda na faɗa muku gaskiya ne to shi annabi adam a matsayin shi mas- na masanin Allah bai taɓa tunanin wani abin halitta zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya ba bai taɓa tunanin haka ba yadda ya san girman Allah gani yake in dai har aka rantse da Allah to kawai gaskiya ne to wannan yaudarar ita ta sanya wannan makircin na shedan aka ci nasara ya ci nasara akan annabi Adam ya ci wannan bishiya kai tsaye kuma ita ma Hawwa ta ci wannan bishiya suna cin wannan bishiya ni'imar farko da Allah ya masa ita ce ta sutura gaba daya sai suturar jikinsu gaba daya ta zube ta zube kuma ta gudu daga inda take kaga an fara samun matsala ta farko daga nan kuma sai suka rika daukar ganye suna tsuntsunkowa suna lillike tsaraikin su ba su taba ganin tsaraikin juna ba kafin wannan lokaci to ganyen da suke sawa suna rihe wannan tsaraikin na sai shi kuma shedan din ya rika turgewa kaga bi ma'ana so yake sai ya muzanta ya kunyatar da su sai yasa malamai suke cewa idan kana so ka ƙara gane adawar shaitan a gare ka ka auna a ce a samu wani maki ya zo gida ya samu mahaifinka da mahaifiyarka ya masu tsirara idan sun ɗauko wani abu suna ƙoƙarin liƙewa yana ƙoƙarin sai ya cire wannan abin ya jefar da Allah wannan ya kamata a sassauta wajen adawa da shi bai kamata ba to haka shaitan waye mana mu duka suna sanya ganye yana fuskewa yana wurgawa to haka sai kuma cikin sai ya kama ciwo saboda wannan bishiya tana da yanayin da dole cewa sai an tsuguna an yi bayan gari an yi bawai kuma gashi kafar wannan musamman bayan gari babu ita dan ba a rufe su da ita ba saboda an ajiye su a gurin da ba ta ba a bukatar ta sai Allah ta'ala ya ba su umarni su shi kenan yanzu ya sauka san kasa san ne na kaddaro za a iya yin tsuguno irin na bayan gari da bawali da sauran duk abin da ya shahi wannan kazantuna majina miyau da sauransu duk wannan karkatan a duniya ake yi amma a cikin aljanna duk ba a yin waɗannan abubuwa fa akar da huma min ma kana fi wa qul nahabilu sai muka ce masu ku sauka daga aljannan nan tunda ita aljanna tana can sama madaukakiya ce ku sauka ku yi kasa ba'dukum li ba'din adu sashen ku yana mai yin adawa ga tashi haka za ku sauka kaga an ce su sauka sannan kuma an gaya masa sakamakon irin yanayin zaman da za a yi ba zama ne na aljanna duk aljanna ba wanda ke jin haushin wani aljanna babu yana daga cikin ni'imar aljanna ma mafi daɗi shine duk wanda ya shiga aljanna zuciyar shi a wanke take babu jin haushin wani babu mummunan kudiri babu kyashi babu ganin gari babu wata hassada ko wani wani mummunan zama babu wannan aljanna babu shi to amma ita a duniya sai Allah ya ce ku sakko da ku da zira'a da za ku haifa domin duk suna tare da annabi Adam lokacin zira'a duka sashen ku yana mai kiyayya ga sashi haka za ku yi rayuwa me yasa ba a kiyayya ga sashi an ce saboda wani sashen za su zalunci wani sashi duk wanda aka zalunta kuma an ga ai ba zai ji daɗi ba ko ita zuciya kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa an halitte ta ne akan kan wanda yake kyautatawa a gare ta duk wanda yake munanawa a gare ta kuma an halitte ta ita kuma za ta ki wannan mai munanawa a gare ta da Allah yanzu misali sai maciji ya bayyana a nan gun misali Allah me za a yi mashi na amma hakira bai taɓa sarar ta ba sai amma kai ka san wannan cutar da kai zai bai ma cutar ba ba amma kana kin shi har makami zaka dauko kana kokarin ka kashe shi kawai saboda ana tunanin zai fa cutar ne bai ma kai ka cutar ba ina ba ta gane wannan to haka dan adam yake haka Allah ya halitta zuciyar shi akwai wani wani kafiri bayan ya musulunta zamanin manzo alaihi salatu wassalam yake cewa na tsinci kaina a lokacin da ba wanda na jini nake ki a zuciyata kamar Muhammadu yana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an cusa masa kiyayye shi da adawa shi mai tsanani yake ba wanda nake ki a duniya kamar shi ya yake amma fa ma za la yu'dini wa yu'dini wa yu'dini hatta sara ahabban nasi ilayya amma ma'aiki bai gushe ba ya bani abu kaza wata ran ya bani kaza wata ran ya mai kyautar kaza har sai da yau da gobe yau da gobe sai da ya zauto duk duniya kuma ba wanda nake so kamar sa wannan abin shi ya dawo hankalin shi ma zuwa ga har ya karbi addinin musulunci to da haka wannan fahami ne wanda yake mai girma an gane ko lakani ne babba ko ma'aiki ya bada shi a gurare da yawa yana cewa azibtu liman yastaril mamalika فيعتقهم بماله فيعتقهم أفلا يستر الأهرار بمعروفه فهو أكثر ثوابا ما yake kisa ina mamakin da mutumin da zai fito da kudadensa ya je ya sayi bayi da dukiyarsa ya yanta su shin bai kamata ya sayi 'ya'ya ba da alhairinsa gashi kuma wannan ya fi girman lada an gane ko ma'ana duk wanda kake kyautata mawa to tamkar ka ka mai da shi bawa zai je yana son ka abinda kake so kuma za zai je yana son wannan abu kamar yadda masu iya maganar larabci suke so al insanu qaibul ihsan dan adam idan aka kyautata mai kamar an mai da baibayi ne a iya inda aka kyautata mai din in ba a so ya wuce nan ba zai wuce ba in ana so ya wuce kuma zai wuce ina ba ta an gano akwai wani babban malami a Murtaniya wanda wato magajin manzon Allah shine Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya rike mai alhairai iri-iri manya-manyan alhairai sai ke cewa lishaikhi Ibrahim abdun ana ni fa bawa ne ga Shehu Ibrahim an gane ko sai ke cewa qadarat ani haqqan bi ihsanihi wal hurr bil ihsan kad yumlaku ni sho ibrahim ya maida ni bawa saboda kyautatawa da ya dinga yi man da alhairai iri iri dama shi da in dai mutum da ne ba sakare ba to ana iya mallakar shi ne ta hanyar kyautatawa a gare shi kaga duk waɗannan fassara ce fassara ne gaba ɗaya na wancan hadisi na zubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha to wannan shine abinda wato ainihin ya faru annabi adam ya ji an rantse da Allah akan cewar lallai da gaske ne kawai sai ya bi fa akhrajahu ma mimma kana bi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da wata matabbata a ban kasa din nan nan ne za ku zo ku rayuwar ku in kun gama kuma a nan za a tona rami a rufe ku wa mata'ul ilahi kuma za ku samu wani ɗan jin daɗi kaɗan na duniya zuwa ɗan wani lokaci shi ne lokacin ƙarewar ajali wannan abin da ya faru kenan gaba da annabi adam alaihi salam da kuma shaidan to ta hanyar ya shaidan ya samu damar ya shiga aljanna har yi wannan abu maganin suna da yawa amma magana guda ɗaya an ce ta hanyar wasuwasi ya tura masa sako na wasuwasi amma kuma wasu suna kawo wata maganar cewa wata maciziya ce wanda take a gidan aljanna shaitan ya bayan tana fitowa hakika sai shaitan ya yi dabaru ya shiga cikinta ta shiga gidan aljanna amma duk wanda ta horewa ta Allah kawai ba wai kamar a ce yayi wa Allah dabara ba ne tunda shi kin lokacin da aka yi wannan jarabawa aka ce yana bai yi ba an riga Allah an ce shi bayan ya shiga aljanna ya ja hankalin suka ci wannan bishiya to ai fa aka sauko da su annabi adam aka ce aka saukar da shi wajejen inda kasar hindiya take a yanzu ita kuma ba tashi wajejen inda yankin saudiya din ne makka na aka saukar da ita annabi adam sai da yayi ɗauki lokaci mai tsawo baya iya daga irin shi sama saboda jin kunyar Allah saboda jin kunyar Allah kan wannan abin kaga anan gurin akwai abu ne mu kaga tabargaza nawa muke yi amma mutum kowa kirki tabargaza muke yi kullun dare da rana rani da damuna ko da wani lokaci amma shi annabi adam ga so ɗaya ne fa wannan abu amma da aka sako da shi kan shi yana ƙasa idanuwan shi suna kallon ƙasa baya iya daga ido ya kalli sama saboda jin kunyar Allah kan wannan sabo guda ɗaya kuma sabon ma na kaddara ne irin wannan inda za mu kawo maganar a ruwayar muwatta idan naman sai mun zo tashi a tuna min wannan ruwayar muwatta annabi adam sun yi jayayya da annabi musa kan wannan lamari za a ji irin amsar da ya bashi saboda haka a takaice annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi kuka da yawa ya yi kuka wanda ya wuce hankali an ce duk hawayen mutane yadda sawi ya kawo wannan hawayen mutane gaba ɗaya idan an tattara su hawayen annabi Dawuda da ya kuka kan wani abin da ya faru to ya fi hawayen mutanen duniya duka yawa to shi kuma hawayen annabi Dawuda da na mutanen duka in aka tattara su hawayen da annabi Adam ya zubar kan wannan abin da ya faru shi kuma ya fi wancan yawa kan wannan abin kwara ɗaya fa kaga shi wanda ya san girman Allah shi yake jin kunyar Allah ko shi yasa ake kwadaitar da mutane wajen ai kokari a mutum ya san Allah in mutum ya san Allah rayuwar shi za ta yi daɗi kuma a nan ne zai gane girman haƙƙin Allah a kai amma idan mutum bai san girman Allah ba zai dinga yin ta'addanci tunanin kamar ba komai kawai shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa man lam yanal ma'rifatar rahmani a'maruhu ba'at madal azmani duk wanda bai samu ya san Allah ba ba shi da ma'arifa to wannan rayuwar shi ta tafi a banza kawai tsawon zamani to Allah ka ƙara fararo mana ma'arifa ka ƙara ka ƙara wadata zukatanmu da nutsar da ita cikin sanin girman Allah ta yadda za mu rasa kaucewa saba mashi ina ga sai mu ci aya da ko
آدم يوفي كلمات فتاب عليه na'am إنه هو التواب الرحيم
Allah madaukakin sarki ya ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin sai annabi Adam bacin an zauna a haka tsawon lokaci ba sai annabi Adam ya ji yunwa da ya ji yunwa yadda ya saba aljanna ba ma a jin yunwa ya dai a ci abin na marmari kawai da sai ya ji cikin shi yunwa yunwa bayan an tsaga wancan abu ya zubar da wancan sai ya ubangiji abinci ta ga to aya nan ba irin aljanna bane zaka yi ba kawai sai aka kawo mai alkama aka ta shu- shukawa za ta ba magana a kawo mai rabin mudu ya dafa ba a shukawa zai yi. ya shuka da kaze ya rika ya- ya rika bata ruwa ta taso a cikin wuni guda wanda dan la'asa ta girma saboda dai wani abu ake so a gwada mai sai ya aiki dai zai samu ba dai za a bashi haka nan kawai ba. ta girma ta yi ya'ya ta yi komai sai ya sai ya ebe ya ebe sai yake cewa to a haka zan ci aka ci a suna yin aljanna an saba kawai komai a ɗauka a ne kawai ba wai an sarrafa ba yin aka ce a ba haka za ka yi a a- a sussuka ta cikin a fitar da ita ya ce to in ci a haka aka ce a sai ka kuma sai ka fitar da ƙwayar ya fitar aka ce to kuma sai ka sai ka niƙa to da ya niƙa sai ya yi gurasa ita ce farkon abinci na duniya gaba ɗaya haka malamai suka faɗa da ya yi ta yamma ta yi sosai sai ta ce ta haka aka ce aka bari mana rana ta faɗi don yanzu ta samu ladan azumi kuma kaga da yunwa tana ta ururu ta shi gaba ɗaya kuma wutar ma da zai da zai yi wannan gurasa babu ita sai da aka kawo mai wuta a jikin wani dutse ya buga sannan eh, ta kama da wasu abubuwa da ya haɗa na makamashi sannan ya haɗa yi wannan gurasa bayan sallar magariba sannan ya ci a matsayin azumi to wannan shine rayuwar annabi adam wadda Allah ta'ala ya nufe shi da yi kuma ya, ya, ya, ya rattaba rayuwar 'yan adam duka akan haka za a tafi dole kowa sai ya nema sannan ya samu ya yi amfani ba kamar aljanna ba ne aljanna idan aka je ba maganar noma ko kasuwanci ko wani aikin hannu ko wani aikin gwamnati duk ba wannan kai sallah ma ba ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji kawai aljanna mutum ya shiga ne ya ci arzikin Allah kawai jin daɗi ne kawai ba maganar wani aiki to Allah ta'ala ka kai mu. fatalaqa adam min rabbihi kalimatin to ana nan annabi adam yana ta kokarin Allah ya yafe mishi Allah ya yafe mishi kan wannan abin guda ɗaya fa fatalaqa adam min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya karɓi wasu kalmomi daga ubangijinsa wannan kalmomi din an ce an faɗe su cikin suratul araf yana cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to wasu malamai suka ce to ai ita wannan a- wannan aya da annabi adam ya faɗa Allah cewa yi su biyu suka faɗa ko da shi da matar shi nan kuma Allah ya ce fatalaqa adamu kawai min rabbihi kalimatu to abin yana nan a haka shi Allah ta'ala ya bashi wannan yana faɗa ita ma a san inda take Allah ya sanar da ita tana faɗa sai dai an faɗe shi ne saboda shi in aka faɗe shi kamar an faɗe ta da ita ma kawai yana ibadin ta ba sai an faɗe ta ba fataba alaihi sai Allah ya karɓi tuban shi kuma wasu malamai sun ce abinda kalmomin da annabi Adam ya samu shine ya tuno lokacin da yana aljanna duk wasu gurare a aljanna sai ga ana rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka a cikin al'arshi ma ya ga ana rubuta sai ki cewa ya rabbi bi haqqi muhammadin illa ma gafarta ma gafarta li ya Allah ina gama ka da girman annabi Muhammad sai ka yafe mu sai Allah ta'ala ya ce Adamu ina ka san Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi har yanzu ni ban bayyana da shi cikin zar'arka ba sai ki to ai cikin aljanna da cikin al'arshi naga ana rubutawa ana hadawa da sunanka da nashi na san ko ba za ka hada sunanka da wani wani ba sai na wanda ka fi so sai Allah ya ce yi haka ne Adam ba dan Muhammadin ba ma da kai kanka ma da ban halitta ka an gane ko to kaga shine ma'anar kalimatu din in ji wasu malam kuma zai yi duka din yayi rabbana zalamna anfusana din kuma yayi tawassuli da manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam fataba alai sai ku Allah ta'ala ya karbi tubansa to a daidai nan gurin ne sho Ibrahim radiyallahu anhu a cikin tafsirin shi na Biriyadul Tafsir yake cewa hatta karatu wanda ya yi shi a wajen malamai da wanda kawai ila yaran karatun ya koya ya zo yana ɗaukar littattafai yana dubawa akwai bambanci kaga a nan gurin annabi adam ya karɓi kalmomi ne daga wa daga ubangijinsa da ya karanta ba fata ba alai ya Allah ya karɓi tuba gare shi ba kawai shi ya kirkira al'amuran ba kuma ko yanzu ka auna duk littafin da ka zo duk sanin larabcinka littafin da ka zo ka yi shi a gaban malaminka ya sha bamban da littafin da ka ɗauko kawai ka duba da kanka ko mun iya larabcin ka ko yanayin riƙe wanda za ka yi ba ɗaya ba ne yanayin albarkar karatun ma ba ɗaya ba ne da yadda wannan zai zauna tare da kai iya rayuwarsa wanda kuma kana ta dubawa kana ta bincike bincike to haka shi Ibrahim ya kawo wannan nukuta din da wannan fa'ida fataba alai innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah mai yawan karɓar tuba ne ga bayansa الرحيم سنكون ميتين كيني أجريش نعم
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allahu akbar Allah ta'ala ya ce wal nahjidu min ha jami'a sai muka ce ku sauka daga aljanna ku duka gaba daya da annabi Adam din da Hawwa'u kaga wannan kamar an maimaita kenan ko to umarni ne guda biyu wancan in aka lura Allah ta'ala ya ce ku sauka sashen ku yana kin sashi an faɗi masa irin zaman da za nan kuma ku sauka gaba ɗaya to za a ci shi kuma ba irin cewa ba za a faɗi zamantakewa ba sai Allah zai faɗi wani irin igiya da zai sako wanda duk wanda ya kamo wannan igiyar cikin zirar annabi Adam to za ta za ta kawo shi har wannan gidan da aka fitar da annabi Adam da Hawwa wannan za ta bido da shi sai aka hada saukar tare da wannan shi kuma a gane wannan shine kullu habidu min hajami'a ku sauka daga aljanna ku duka gaba daya fa in ma ya atiyan na kun min hudan idan shari'a ta zo maku daga wajena an ce shine kitabun wa rasulun littafi da kuma manzo kuma manzo din tun daga tun daga kan shi su har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne ake ne saboda kowace al'umma akwai littafi da manzon da aka aika mata ku sauka gaba ɗaya idan wata shari'a ta zo maku daga wajena famanit taba'a hudaya ko ko hudaya duk wanda ko duk wanda ya bi ko faman tabi'a duk wanda ya bi hudaya shari'an nan tawa ya bi littafin ya bi manzon da aka aiko fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to nan babu wani tsoro a gare su kuma za su yi cikin ma'ana za su dawo wannan gida duk da na saukar da ku duka ku dai san ku hayyafa a can amma in na farko da littafi duk wanda ya bi to zai dawo nan gurin wannan gida da aka saukar da annabi adam daga gare shi aka saukar da shi ƙasa ya zo ya hayayyafa an ce ya haihu so arba'in kuma da haihuwar da yake yi tagwaye namiji da mace to ya za a yi a tsaro ga shi yan adam su ke nan dole ta a hikimar da Allah ta'ala ya nuna sai a samu wancan namijin babba sai a haɗa shi da aure da ƙanwarsa ita kuma ƙanwa sai a haɗa ta da aure da wanta wato ya sai a hada ta da aure da kane haka aka rika turniki ciki dai zai ba za a hada su aure ba amma da namiji da matan wancan cikin na ƙasa da waɗannan yayyan sai a ɗauki wannan a haɗa da wannan a ɗauki wannan a haɗa da wannan to da haka zira'a ta dinga fa'i kaga da can ana yin aure uwa ɗaya uba ɗaya kenan ko da haka ita shari'a ta annabawa tana sabawa amma magana tauhidi cewar aje Allah shi kadai wannan bai bai bai canzawa kowanne annabi ya zo cewa abautawa Allah shi kadai ne kawai amma wajen tsarin shari'a akwai bambanci yanzu kaga idan aka yi wannan auren ai zina ne ko ka auri wadda take wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kai ko ta uba ɗaya ma ba a yadda ka aura ba ko ta uwa ɗaya ma kadai ba a yadda ka aura ba kai ba ma wannan ba ƴaƴansu ma ba a yadda ka aura ba misali ƴar uwarka idan ta haifi ƴaƴa mata ba za ka aure su ba kai baban su kai baban su ne kai ba bai halatta ka aure su ba haka nan kuma duk zira'ar da za ta hito ta wannan ƴar uwar taka ba a yadda ka aure su ‘ya'yansu da ‘ya'yan ‘ya'yansu haka haka in ji za a bincika a gano to bai halatta ba amma abin ya yi nisa an gane ko ta yadda har ma zira'a ba a gane kanta ba in aka yi to wannan dama to aifin da ba a gane ba Allah ta'ala ya yafa wannan amma matukar an sani to babu aure tsakanin kai da ‘ya'yan ko jikokin jikokin jikokin ‘yan uwanka ainihin mata ko maza duk bai halatta ba da aure su amma ga zamanin annabi adam haka aka dinga hayyafa aka dinga hayyafa har zuwa lokacin da aka samu wani ana ce mashi kabila ya taso da yar uwarsa mace kyakkyawa shi kuma kanin sahabila shi kuma ya taso da yar uwarsa mace wanda take ba kai kan wannan ba za a yi irin wannan sai ce shi bai yadda a hada shi da yar uwarsa ba mummuna a kuma kwace yar uwarsa kyakkyawa a hada ta da kanin shi bai yadda da wannan ba shi ya fara bijirewa shi kuma cikin ayan annabi adam annabi adam ya ce wannan fa umarnin Allah da ya ce ai ma shi bai yarda da wannan aka zo aka yi wani jarabawa aka ce kowa ya kawo wani abu a zai a ajiye kan dutse umarnin Allah ne ya ce ai haka duk wanda wuta ta zo ta ɗauki abinsa to ra'ayinsa za a yi habila ya kawo rago dama shi makiyayi ya kawo rago ko tashe bai yi wato bai yi kiwiya ba ya kawo rago sosai shi shi kuma wansa manomi ne sai kawo amfanin gona mara kyau kaga tun anan an har an samu matsala ko wancan ya kawo abu mai kyau da aka ce Allah ya ce a kawo wancan kuma ya kawo abu mara kyau aka je aka ajiye sai kuwa aka zo wuta ta ɗauke wannan rago ta tafi da shi kaga dai umarnin Allah na farko har yanzu yana nan cewar Habila aura mai ƴar uwar Kabila sai kawai ya ce ina bai yadda ba ya kashe habilan bayan ya kashe shi kuma ya rasa yadda zai da shi har sai da wasu hankaki guda biyu Allah ya turo su inda lokacin ba taɓa ba ba taɓa mutuwa ba a duniya da ya kashe shi ya rasa yadda zai da shi wannan hankaki ɗaya daga cikin su sai ya kashe ɗaya amma Allah ya turo su ne don su mai ishara da ɗaya ya kashe ɗaya sai ɗaya ya rika tonawa da minka wato dogon bakin nan nasa yana ta tona rami ya tona ya tona sai ya tura ɗayan sai ya rufe to daga nan sai ya gane to ashe haka zai yi wa ɗan uwan nashi sai ya tona rami sai ya rufe shi sai kuma daga nan ba sai ai nadama ba ina sai ya gudu da wannan yar uwar ta ita ma ya ja hankalin ta suka je suka ci gaba da zina ta zina ce da shegantakun su da suka rinka haihuwa ƴaƴan banza tun daga lokacin aka fara annabi adam yana da rayuwarsa suka barbauta Allah gaba ɗaya ma suka zama kafirai to wannan shine asalin shaidanci na duniya duka kafin nan ba a fara shaidanci a duniya ba sai su waɗannan su ne suka fara kuma ƴaƴan annabi adam da haka cewa dan wani dan wani ba shi bane a'a ya wane ya zama kaga ai dan annabi adam ne ko amma ya ya zama lalatacce haka nan dan annabi nuhu alaihi salam shi ma ya ya zama kafiri lalatacce ko to haka yasa ake so mutum idan ka taso gida na kwarai to ka bi ta farkin gidan da ka taso ne sai wannan nasabar sai ta dole amma idan ka taso gida na kwarai ka zama shaidani to wannan gida na kwarai ba zai ma amfani ba ko kadan ai kaga shi wannan ba shi ya fara kisan kai ba to hadisi na nan cikin bukhari da muslim har mai umdatul ahkam ya kawo shi cewa babu wata rai da za a kashe da zalunci a duniya ba sai sai dan annabi adam din nan kabila yana da kamasho na kisan kan da za a yi saboda shi ya fara bude wa mutane wannan kisan kai da Allah ya zo wannan ya zai da bala'i ga kisan da kisan kan da ake iri iri a je ba ma irin na ƙasar nan ba na ƙasashen da ake yaƙi a je da bamabai mutane sun tattaru a kashe mutane dubunnai amma kuma sai an rubuta mai shi ma kamar shi ya kashe saboda shi ya fara Allah ta'ala ya ba mu ikon asasa alhairai ta yadda idan ana yin su kuma rika samun kamar shi ba aikata sharri ba ta yadda mutum ya bar sharri kuma a ci gaba da sharrin kuma abin yana ta komowa zuwa gare shi Allah ta'ala ya kare mu a fatalaka adam min rabbi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim qulna hamidu min hadami'a fa imma ya'ti annakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shari'a ta babu tsoro a gare shi kuma ba za su yi bakin ciki ba na'am
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina su kuma waɗanda suka kafirta ba su imani ba da manzan da zan aiko a zamanin su da littafin da zan aiko to waɗannan suka kuma ƙaryatar da ayoyin mu shine wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne cikin ta har abada saboda duk wanda ya mutu ba musulmi ba wannan abadan ba zai taba fita cikin wuta ba har abada duk kirkinsa duk mutuncinsa duk tausayinsa duk alhairin shi in dai mutum ya mutu babu kalmar la ilaha illallah a tattare da shi to wannan sunan shi dan wuta har abada ko rantsewa kai ba za ka yi kafara ba haka nan duk mutumin da ya mutu yana yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi kuma duk nauyin laifinsa yi da kake ganin shi babban mai laifi ila a ce wani gawurtaccen mazinaci ne misali ko wani gawurtaccen mashayin giya ne ko a wani abu mai kama da wannan in dai ya tafi da la ilaha illallah daidai ita ma bata kuce ba dan yana daga cikin abin da ke kutar da ita kuma tsafi in mutum ya zanto irin yan waɗannan yan duniyan ya zama yana da boka matsafi suna irin wannan to wannan la ilaha illallah ma ya rubuta amma in dai ya ce da ita lafiya lau to abinda malamai suke faɗa game da wannan la bil azabi bil musil musii yuqau wal kufr wat taqlid anhu yumna ba za ka taba cewa wani yana cikin wuta ba ko mun laifin sa dan wallahi zai yi ba haka ba to duk abinda ba shirka ba in Allah ya ga dama yana yafewa mutum saboda wasu dalilai na sha faɗin wannan wani kawai tsabagen biyayyen mahaifiyarsa yake yi wannan shan giyar da sauran sai Allah ya yafa wannan kawai wani kuma tausayi gare shi wani sadaka gare shi wani zumunci gare shi in Allah ya ga dama don wannan ba wani ka'ida na cewa sai an yi haka ba in Allah ya ga dama sai ya ɗauki wannan sai a kora wani tsakanin da kake gani ya tattaru wanda kake gani kuma zai sa ya shiga wuta ne yasa magana a ce kafiri ne ko kuma zai dawama a wuta ba a yarda da wannan والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
Allahu akbar wannan kissa ta annabi Adam ta je karshe sai dai ya kamata mu san wani abu game da annabi Adam annabi Adam an ce dogo ne ba kuma dogo irin na yanzu ba ba domin zan so a samu wanda Allah wanda ke kusa ya dan auna mana zira'i biyar a cikin katangar nan wani ya auna zan ci gaba da karatu amma a auna iya zira'i biyar kawai dogo ne na gaccen gaske ta yadda a wannan zamanin inda annabi adam zai bayyana to nan gurin iya nawa ka kirga daidai nan guda hudu ko to daidai inda hannun mai kirga wannan yake zira'i hudu ne dan kuma za ku in aka sa wani zira'i daya yana iya kaiwa daidai karshen dan rubutu ko zira'i biyar kenan to annabi adam ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon sa zira'i 60 ne 60 ba goma ba da aka kar ma kai tunanin irin ka ne ko iri na ne yana da tsawo na gasken gaske sai ma yake ce mutane ba su gushe ba suna ta rage tsayi suna ta rage tsayi har zuwa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk wanda zai shiga aljanna zai shige ta akan sura annabi Adam saboda kyakkyawa ne kuma da wannan sigar mutum da wannan tsawon da haka mutum zai shiga aljanna an gane ko kuma da harshe irin na larabci mutum zai shiga cikin rahama Allah ba da irin sifar ka ta yanzu ba ko sifa ta ta yanzu ba kowa zai shige ta akan sifar annabi Adam sannan annabi adam Allah ya halitte shi ranar juma'a aljanna da aka shigar da shi ita ma ranar juma'a fitowar da aka yi da shi ita ma ranar juma'a sakkowar da Allah ya ce kulna habidu din nan shi ma din ranar juma'a ne sannan kuma wafatin annabi adam an sa tubar shi da aka kai shi ma ranar juma'a din ne wafatin shi ita ma ranar juma'a ne duk wannan ana gwada maka muhimman abubuwa suna faruwa a wata rana sai ta zama mai daraja idan Allah in ji haka ta faru a wannan hadisi ne na manzon Allah to dan me ranar litinin 12 ga watan Rabiul Awwal ba za ta zama mai kima a wajen mu musulmi a ranar da aka yi manzon Allah ai ji ya dara wadansu abubuwan na annabi Adam duka di ya wuce saboda ko lokacin da aka halitta annabi Adam ba da ba aka halitta shi ba sallallahu alaihi wa sallam dan duk kowane annabi kana aiki sallallahu alaihi wa sallam ba sai manzo Allah shi kadai ba to ai wannan tirdayar idan ka bibi karatu za ka ga da hatta manzo Allah aka yi ita tirdayar wanda shi annabi Adam shine asalin ta ko shi ma ruwan duka da hasken manzo Allah to kaga shi kanshi annabi Adam din asalinsa dama abubuwan da aka dauka aka yi shi da su su kansu daga hasken manzan Allah a zalice kuma auren shi bai tabbata ba sai ta sanadiyar salati ga manzan Allah ko to kuma abubuwa dai da yawa suna iya biyo bayan wannan sannan annabi adam an ce ba wai da wuri yake irin ta haka hal haka ba a kamar wankan tarwada ne kuma matar shi ita ma haka take ba irin da wuri da wurdin nan ba kamar wankan tarwada sannan kuma annabi adam kamar da ya faɗa ya yi ya haihu su arba'in suke arba'in wannan na na hawa'u kai sannan kuma tsakanin su lokacin da suka haɗu an ce a daidai filin arfa ne nan suka haɗu da suka haɗu iyayen mu mata su yi hawa suna haɗuwa kawai sai ta kawo da kanta bayan fa tana ta shauki an yi shekaru da yawa ba su haɗu ba tana ta fatan Allah ya haɗa su tana ta addu'a amma tana ganin kamar ta ɗan kau da kai haka wato irin wani kamar ba a damu ba haka kawai shi ya kamata ya zo ya yi lallashi ba ita ya kamata ya ta faɗa cikin kawai to haka ɗabi'a ta ma'aiki yana cewa laula hawa'u ko ba dan hawa'u ba lam takun unsa zauda haddahara da wata ƴa mace da bata irin wannan shankanshin ba tana son abu tana so tana so amma sai gwada kawai ke ta nuna sakamako ita fa ba ko rabuwa ake fa ba wata matsala amma kuma in aka rabu matsala za ta shiga ba gagaru ma fiye da taka amma ko za ta rika nuna ita fa ba wani damuwa wata ba ba kuma yake ce asali hawa ita ce ta fara nuna haka haka ɗabi'ar mata take ɗabi'a ta haka Allah ya halitte su kai za ka nema sannan ta karba kuma ko za ta karba da ita ai fara gwada ma kamar ita ba hawa wani lalle bane ba sai in kana so a karba da in kuma kuma sai kai da gaske ma sannan ka karba to wannan dabi'a ce wanda zai mu'amala da su ya mu'amala da su haka kuma wannan hakarkari da aka halitta da Hawwa ma'aiki ya ce ai mace da ita da shi aka halitta ta ba za ta taba miƙe maka ba tunda abinda aka halitta ta da shi a karkace ina ba ta an gano wannan a karkace ki idan ka ce sai ka miƙar da mace ta zama ta yi daidai yadda kake so dole komai da komai kuma ake ce sai dai in karya ta zaki karya ta kuma shine sakin ta kuma ɗabi'ar da ta sa ka sake ta kawo wata kana iya iska ɗabi'u munana da suka fi na wadda ka saki don sai ita ma sai ƙara sakinta kuma kaddara ka ƙara saki kana iya ƙara aure wadda ta ninninka wannan waɗannan abubuwa shi yasa ma'aiki sai ya ba mu shawara mu ma'aurata duka yake cewa la yafrak mu'minun mu'minatan idan Allah ya hada ku zama da aure da mace kada mu'mini ya rike kin mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aqa ma'aiki yace idan mutum ya ji baya son wata dabi'a ta to kuma zai ji akwai wasu dabi'u nata da su kuma ya gamsu da su to ya yafe mata waɗancan ta sanadiyar waɗannan sai a zaɓa duk wanda zaka aure babu mai kamala ba da za a ce komai ta cika maka lafiya wannan shine ka'idar da ma'aiki ya ban mu zamantakewa na tsakanin ma'aurata kuma ma'aiki ki sa idan kai kana jin daɗi da mace ka ji daɗi da ita ne akwai karkata tare da ita kuma wata ran sai ka gani ana nan yau da kuma ai kai wata ran sai ka gani amma sai kana gani wata ran sai kana gani wai ku anya wancan sai kuwa ita ce kuwa na'am ita ce wancan karkatar ce da manzan Allah ya faɗa ita ce take bayyana daka duk duniya babu azzaujatul misaliya babu kuma azzaujul misali a ce wai ka auri mace komai ta yi ma ɗari bisa ɗari ka bari sai ka je aljanna kawai ko kuma ki auri wani namiji ki ce komi ya cika ɗari bisa ɗari bai da wata matsala to shi ma ki bari sai idan an je aljanna amma a nan duniya in dai an samu wasu abubuwan muhimmai to sauran abubuwan kuma a hakura ina ba ta an gane wannan to wannan shine kuma an ce yana daga cikin abin da ake gane sayyidina ali da abi dalib radiyallahu anhu kofar birnin ilimin manzon Allah yana idan kunsa maka maza ana so a gane namiji ko mace ba sun wasu hanyoyi kuma yana lura da hakan gari haƙarƙari nan da nan gurin ana haɗa guda sha bakwai sha takwas na nabi ɓangaren hagu sha bakwai ɓangaren dama sha takwas amma ita kuma mace duka ya zanto sha takwas ne duka in aka gashi da sha takwas ko ina sai a ce to wannan mata maza ɗin mata ne kawai an gane ko in kuma aka gashi da sha bakwai a nan ɓangaren hagu sai a tabbatar da cewa wannan mata mazan to ɓangaren maza nan ya fi ƙarfi an gane ko wannan tsabagen wato kimiyyar sayar na ali ibn abi talib saboda duba da yadda aka halitti annabi adam aka cire wannan hakarkarin guda daya aka halitte shi a matsayin shi namiji ita kuma sai aka yi mata nata duka su to sai ya hada wannan ya rika fitar da wannan hukunci radiyallahu ta'ala anhu wa anna bi na ko jira ai mun kai ko na an ya bani isra'il to wannan aya za a shiga tarihin bani Isra'il bayan an gama magana ta annabi Adam bani Isra'il su ne ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam dai shine Isra'ila da annabi Yaqub shine Isra'il to zuri'arsa duka da ƴaƴan shi da jikokin shi har ya zuwa yanzu su ne bani Isra'ila kaga dai magana ta tada ta ƙara dawa ko ko dan waye mutum in bai bi hanyar tabarki ba sai ya zama shaytani kaga jikokin annabi ne ba banu Isra'ila da ake bai ba har yanzu suna da kasar ake ce mata kasar Isra'ila ba to amma asalin salsalar jinin jinin annabi yaquba ne dan annabi ishaq dan annabi ibrahim amma ga yadda suka lalace suka zama manyan masu laifi a duniya gaba daya ga risa kuma jikokin annabi annabi to Allah ta'ala zai yi magana da na zamanin manzon Allah ya tuno masu ni'imar da ya yi ma iyayensu da kakanninsu don cewa su zo su bi manzon Allah rubutun da aka yi na sufafin annabi a cikin littafansu malaman na su daina boyewa su bayyana wa mabiyan wannan shi zai ba su dama karɓar musulunci to a yanda za mu karanta har yau da gobe kila har da jibi dukkan irin wannan za su ci gaba da faɗi shi kuma Allah ta'ala ki ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan annabi Yaqub da jikokinsa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku rika tuno ni'ima ta wacce na yi ni'imar a gare ku na yi ni'ima iri-iri a gare ku a wannan sura ta bakara Allah ya zai lissafa ni'imomi guda goma da ya musu kuma sai suka saba wa Allah suka yi munanan ayyuka kala goma daidai da daidai shi kuma Allah ta'ala sai ya masa akuba nau'i goma ita ba kala goma duk zamu ci su to ku ku rika tuno ni'ima ta wata na ni'ima a gare ku wa auku bi ahadi ku tuka alƙawari da na cewar da manzon Allah ya zo za ku bi shi ufi bi ahadikum ni kuma sai in tuka alƙawarin da ne maku na cewar zan ba ku ladan ku na- ninki biyu duk wani ahlul kitabi ko yanzu aka sami kirista ya zo ya musulunta to Allah zai ba shi lada ninki biyu ladan addininsa da ya riƙa yi a karkasarin nan to za a gyara mai shi da kuma ladan musuluncin da ya karɓa yana daga cikin su haka nan bawa mai bauta wanda ya bi Allah kuma ya bi iyayen gidan shi ma Allah yana ninka mai ladan sa ninki biyu to wannan shine ku suka alƙawari na da yawa suka alƙawarin ku wa iyaya farhabu kuma ni kaɗai za ku ji tsoro kar ku ji tsoron talauci ko jin tsoron gushewar matsayi a duk wannan kar ku ji ko kuma kuskewar shugabanci ya sa ku koya tsofin manzon Allah ku faɗa kawai in kisa ne a kashe ku in kwace matsayin ku za a yi a kwace din ai babban matsayi yana wajen Allah akwai na taɓa jin wani labari sahihi an ce a ƙasar Fataskum idan ban manta sunan garin ba saboda labarin ya daɗe sosai yankin da kasashen gabas nan wani limami ya kasance ko rigima ya haɗa shi da sarki sarkin gari sai ya sarkin ya ce ya cire limamin daga limanci a ga a zahiri ai ya turgo to da aka ce ya kawo sanda da rawan da ya zama ya kawo sai ya miƙa wa sarki ya ce ranke zai gashi nan na kawo amma ina neman wata alfarma guda ɗaya ya ce faɗa ya maka amma ba magana ka koma limanci bai ce ina ba limanci bai koma yace da Allah alfarmar da nake nema shine a taimaka ilimin da nake da shi a ban man kar a kwaci a taimaka a yi mai rai yadda aka kwaci limancin da Allah ilimin da nake da shi da komai da Allah a taimaka a ban man kar a kwaci yace wace irin magana ce wannan ah to ba ka kwaci limanci ba to ai yana ce ilimin da nake da shi ne da karatun da nake da shi ko gwargwado ya sa ka zo ka ba da limanci ba limanci ne ya iske karatu ba ko a'a ce ba karatu ne kai iska limanci ba ba na zama liman bane sannan ne karatu a'a karatu nake da shi sannan hakan ya haifar man da na samu limanci to da haka tunda ina da wannan karatun ka sani duk inda ne ba za ka iya kasance kai to da duk inda ne mutane za su bi to dama suna bi wani ne saboda wannan karatun ita ko sallah ko ina za mu yi ta kuma sunan ta sallah sai sarki ya ya tur da rasa yadda zai yi kai malam zauna kare da Allah ga sandanka da hadarawarinka to da wannan abin da kai mun ba karamar bulala ba cewar ai dama ilimin naka ne yasa muka baka limanci to ko yanzu da muka anshi limancin ai ban murage ka da komai ba ba abinda ba za ka ji duk abinda kake yi ba abinda ba za ka ji ka yi shi ba kaga wannan haka take faruwa duk wanda ke bibiyar irin wannan kadiyar ta ƙara mai mituwa ga mai bibiyar a kafofin sadarwa sai ga akwai wani limami a Abuja ya faɗi gaskiya ko ya faɗi gaskiya to amma gaskiyar ba ta yi ma wasu 'yan majalisa ba dawa masallacin nasu sai shugaban kwamitin waye sai to ai ya cire limamin na'am ya cire shi amma yanzu wanda bai san limamin nan ba a ƙasar nan yanzu ma ya san shi wasu duk ban san wannan limamin ba amma yanzu da sunan shi duk inda ka shiga za ka ana sa ku san shi ana ta maganganu a kan shi mutane yanzu ya zama mai wata ɗaukaka ma cirewa sai ta zama mai wani alhairi ma yanzu mutane ma suka san shi kuma ya samu guri masallacin da zai koma kuma an mallaka mai shi ma a wannan juma'a bai zuwa za a gudu an ban masu nasu na yan majalisa sai su rike yanzu gashi nan kuma babban fili ne har kuma za a yi wani markazi da labarare da wasu gurare cibiya ta ta addinin musulunci za a yi a gurin batin ga masallaci kaga a takaice dai a shi sharafi Allah ta'ala shi ke ba shi ke ba da shi ba wanda ke iya dauke wa mutum wani sannan za mu tsaya sai gobe za mu fassara wannan aya sannan sai a da abin da kan wani abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka gafarta mana ka kuma ya fi mana ka sanar da mu yadda muke ta neman abubuwa kuma Allah ta'ala yana ta ba mu da yawa jiya ƙarshen karatun nan bayan an yi addu'a da lati jikin nan mun yi magana cewa ana neman mai na da gare ta saboda wasu lokuta babu wuta to wani bawan Allah ya kawo mana ina irin katuwar jarkar nan mai cin lita 25 ko ya kawo ta ɗazun nan tana nan gurin a ciki za a gaba da zubawa ya ce yana ya ce ya bada ne a yi ma mahaifinsa addu'a ya musu to Allah ka jiƙa mahaifinsa Allah ka yaɗe mashi kuma wannan kofa abu da take duk wani alhairi mutum zai ka yi wa kanka ko kai wa iyayenka duk ko mai yawa ko kaɗan ne ma idan kawo yanzu haka wani ya kawo alƙur'ani ko ba mu san ma kowaye ba ne to amma dai irin sharaɗin da muka faɗa ƙur'anin za mu ba wanda zai karanta ne ina ba ta an gane wannan za a ba wanda zai karanta kamar hisa ban ban ban boye abu a aboye ba za a yi za a ba wanda zai karanta ne yana yin tafsir kuma zai rika karanta wannan shi zai sa abinda mutum yayi din ya tabbata cewa ya bada dan ayi amfani da shi Allah ta'ala ya sanya mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah